بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الغاية المنشودة والأمنية المطلوبة التي يسعى المرء في تحصيلها ويفني عمره في طلبها والتي يبحث عنها الكبير والصغير والصحيح والمريض والمسلم والكافر والذكر والأنثى والغني والفقير هي السعادة حيث الأنس والبهجة والسرور وانشراح الصدر وقد صنف الناس السعادة على حسب مشاربهم فالفقير يرى أن السعادة في الغنى والمريض يرى أن السعادة في الشفاء والسجين يرى أن السعادة في الحرية وأجملت في قول الخطيئة العبسي ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذقرا وعند الله للأتقى مزيد فالمال مثلا قد يكون وسيلة للسعادة لا لغايتها وإذا لم يوجه المال في الخير فسيكون وبالا على صاحبه والغني والغني سعيد بما في قلبه من إيمان وطمأنينة وإنفاق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح رواه الإمام أحمد وقد ذكر العلماء رحمهم الله أسبابا عديدة للسعادة يسعد بها المرء في الدنيا والآخرة أولها وأهمها الدخول في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم رواه مسلم وقال طوبى لمن هدي إلى الإسلام رواه الترمذي عباد الله فلا سعادة مرجوة إلا بالإسلام فكيف يسعد من لم يتذوق حلاوة التوحيد ومناجاة رب العالمين بل كيف تزول حيراته وهو لم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والمسلم الحق من وحد الخالق ونبذ عبادة الخلائق ثانيها الإيمان بالله إيمانا كاملا بالقول والعمل والاعتقاد بإفراده بالربوبية والألوهية وإثبات الأسماء والصفات له على ما جاءت به النصوص قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي حياة سعيدة فإذا آمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اطمأن قلبه وطابت نفسه وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأمر المؤمن كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ثالث أسباب السعادة يا عباد الله العمل الصالح ومن أهمها أداء الصلوات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في صلاتي رواه النسائي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال رواه أحمد وقال صلى الله عليه وآله وسلم في فضل صلاة الفجر يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت عقده كلها وأصبح نقيشا وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا خبيث النفس كسلان متفق عليه فإن المسلم أيها الناس إذا صلى انشرح قلبه وطمأنت نفسه في الرخاء وزالت عنه الشدة في الضراء قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال ابن القيم رحمه الله وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل والعافية والصحة والغنيمة والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محتضرة لديه ومسارعة إليه ومن الأسباب أيها الناس ذكر الله تعالى فإنه مفتاح كل هم وجلاء كل غم قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأفضل الذكر تلاوة كلام الله فالقرآن هدى وبهجة وسرور قال الطحاوي رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما وما كل يؤهل للاستشفاء به ومن الأسباب البذل والمعروف والجود والإحسان فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال ابن القيم رحمه الله في فضل الصدقة إن لها تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل ومن كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مكرون به لأنهم قد جربوه ومن تلكم الأسباب أيضا تفريج الكربات ففي الصحيحين من فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فمن فرج كربة فقد أحسن للمكروب وأسعده والله يجازي عباده بمثل ما عملوا وأكثروا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن أسباب السعادة أيضا تذكر نعم الله تعالى قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنظر المسلم إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا يوثر في القلب القناعة بما أعطاه الله من نعم فيسعد قلبه وتنعم حاله وتطمئن نفسه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم رواه مسلم فإذا نظر المسلم إلى أهل المصائب عرف نعمة الله عليه وإذا رأى أحوال الزهاد والعباد زادت همته وقويت عزيمته ومن الأسباب مصاحبة الأخيار فهي من أسباب السعادة والفلاح فإن الأخيار أدلاء على الخير والصلاح وحماة للمسلم من الشر والفساد وفي صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل حرة الذكر وفيه قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاع إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وضده بضده وفي يوم القيامة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا عباد الله ومن أسباب السعادة المرأة الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة قال القرطبي رحمه الله فسرت المرأة الصالحة في الحديث بقوله الذي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله ومن الأسباب أيها الناس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع رواه أحمد وقال عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق رواه الحاكم ومن الأسباب قصر الأمل وعدم التعلق بالدنيا قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعيدي رحمه الله الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهم والأكدار ثم لا تحزن على ما فاتك من أمور الدنيا بل اسعى وشمر فيها فيما بقي من حياتك ومن الأسباب زيارة أخ في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي فينال طيب العيش في الدنيا وكذلك في الآخرة والسلامة من الدين وغلبة الرجال سبب لس والسلامة من الدين وغلبة الرجال سبب للسعادة وزوال الهم وانجلاء الغم وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها وكما أن للمسلم سعادة في الدنيا فإن له أيضا سعادة دائمة في الآخرة يطلبها ويدعو الله بها قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عباد الله ومن تلكم الأسباب كثرة قراءة القرآن والاستماع إليه والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب سبحان الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السعادة في الدارين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa hudubar mu ta yau daga wannan masallaci mai albarka masjidul imami bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar rauda kwatas a nan cikin garin bauchi a wannan rana ta juma'a muna 11 ga watan da thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 13 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya hudubar mu ta yau tana bayani ne akan hanyoyin samun natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar duniya huduba ta fara da cewa ya ku bayin Allah lallai manufa mai girma da kuma matsaya mai matsayi mai daraja wanda dukkanin mutum yake kai komo domin ya same ta yake karar da rayuwarsa domin ya same ta yake kokari ya same ta babu bambanci tsakanin babban mutum da karamin mutum mai lafiya da marar lafiya musulmi da kafiri namiji da mace mai kuɗi da talaka dukkaninsu suna neman kwanciyar hankali kowa yana duba yana neman ina zai samu nutsuwa ina zai samu kwanciyar hankali amma mafiya yawa suna kaucewa suna bauɗe hanya kowa in ya tashi neman zaman lafiya da kwanciyar hankali sai ya tafi inda ba a nan ake samu ba ƙarshe sai dawo abin da yake nema ɗin ba zai samu gare shi ba mutane da yawa sun karkasa natsuwa da kwanciyar hankali gwargwadon tunaninsu gwargwadon bukatunsu talaka yana ganin cewa nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa shine in ya wadata marar lafiya yana ganin cewa nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa shine in ya samu lafiya wanda ke cikin kurkuku yana ganin nutsuwa da kwanciyar hankali shine yanci da zai samu ya fito daga cikin kurkuku wani malami yana cewa walastu ara sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu wa taqwallahi khairu zadi dhukra wa inda Allah lil atqa mazidu malam yana cewa ni a gani na tara dukiya da tara kuɗi ba shi ke sa mutum ya samu nutsuwar kwanciyar hankali ba wanda yake samun kwanciyar hankali inda ake samun nutsuwa ana samun shi ne a cikin tsoron Allah tsoron Allah shine mafi alkhairin guzuri da mutum zai tanadar ma kansa sannan kuma dukkanin wanda ya aikata ayyuka na gari in dai mai tsoron Allah ne shi to yana da ƙari da ninkin baninki a wajen Allah Allah ka sa mu dace ya ku uwa dukiya tana iya zama hanya ta samun nutsuwa da kwanciyar hankali amma ba ita ce asalin nutsuwa da kwanciyar hankali din ba idan mutum Allah ya bashi dukiya bai karkatar da dukiyar a hanyar alkhairi ba to wannan dukiyar za ta zama bala'i da tashin hankali a gare shi wanda yake wadatacce shine wanda zuciyarsa ta wadatu ta cika da imani da nutsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma in Allah ya bashi dukiya yake taimakon mutane yake taimakon al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa madalla da nagaltacciyar dukiya a hannun nagaltaccen mutum dukkanin wanda Allah ya bashi dukiya ya sani cewa nutsuwansa da kwanciyar hankalinsa ba yana cikin abin da ya tara na dukiya bane abin da ya tara na dukiya ya tara ne ma wasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa dan adam yana cewa dukiyata dukiyata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iya abinda yake rabanka na dukiyarka abubuwa ne guda uku abinda ka ci ka cinye ko ka sanya shi ya tsufa ko kuma ka bayar da sadakansa ya wuce duk abinda ya saura bayan wa'annan guda ukun kuma zaka tafi ne ka barwa magada zaka tafi ne ka barwa masu gado duk abin da ka tara da manya-manyan gidajen da manya-manyan motocin da manya-manyan ofisoshi da kamfanoni duk abin da ka tara gaba ɗaya za ka mutu ne ka tafi ka bar wa magada magada su za su yi watanda a kan wannan dukiyar amma abin da yake naka shine wanda kai ka ci ya wuce ko ka sa a jikinka ya tsufa ko kuma ka taimaki mabukata dukiyar ta tafi amma ladan na can yana jiranka Allah ka samu dace malamai na musulunci Allah ya musu rahama sun ambaci sabuwa masu tarin yawa da ya kamata dukkanin musulmi ya bi ko dukkanin mutum ya bi domin samun nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan rayuwa abu na farko kuma mafi muhimmanci shine shiga cikin addinin musulunci addininka shine jarinka addininka shine identitinka addininka shine kololuwan abin da ya kamata ka rike shi duk wani abin da ka rike shi in kai sako-sako da addininka to ya zama zai zama tashin hankali da bala'i a kanka addinu ra'sul mali fastamsik bihi fa diya'uhu a'zamul khusrani addini shine uwar kuɗi shine uwar jari ka rike addininka da kyau domin watsi da addini da yin fatali da addini wannan kuma shine mafi girman asara da taɓe wanda mutum zai yi a duniya Allah ka raba mu da wannan asara saboda haka duk inda mutum yake a ko ina ne to ya sani cewa addinin shi na musulunci shine mafi girman abin da aka wajabta masa ya kiyaye shi duk wani abin da zai samu in dai zai yi watsi da addinin sa to wannan abin ba zai taɓa zama alkhairi a gare shi ba Allah ka sa mu dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa haƙiƙa wanda ya musulunta ya sallama ya miƙa wuya ma ubangiji ya rabauta a wata ruwayan yace lale madalla abin a taya murna ga dukkanin wanda Allah ya shirye da shi zuwa ga addinin musulunci saboda haka ya ku yan uwa duk inda mutum yake kai komo yana neman kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwa to ba zai taɓa samu ba matukar yayi watsi da addinin musulunci ta yaya ma mutum zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwarsa bayan bai ɗanɗani zaƙin tauhidi ba bai ɗanɗani zaƙin ganawa da tattaunawa da ubangijinsa ba yaya za a yi matsalolin rayuwarsa da tashin tashin da tashin hankalin rayuwarsa su gushe bayan bai yi imani da Allah a matsayin ubangiji ba bai yi imani da addinin musulunci a matsayin addini ba bai yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin annabi kuma manzon Allah ba musulmi na gaskiya da gaskiya shine wanda ya kadaita Allah da bauta sannan yayi watsi da bautan ababen halitta wanda ba Allah ba ya tsaya a wajen Allah ya bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai yayi watsi da dukkanin wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala abu na biyu ya ku bayin Allah da yake jawo samun nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa shine imani da Allah imanin nan cikakken imani tun daga furucin mutum da aikinsa da kuma aƙidansa wannan ya ƙunshi kaɗaita shi da bauta wajen rububiyarsa gamsuwa da yadda da cewa ba wanda ya yi ni in ba Allah ba ba wanda ya halicce ni in ba Allah ba ba wanda ya sama da ƙasa in ba Allah ba ba mai jujjuya al'amuran bayi in ba Allah ba ya ƙunshi kaɗaita Allah wajen uluhiyarsa shine yi ma Allah ibada shi kaɗai sallah a yi ta ma Allah shi kaɗai roƙo a roƙi Allah shi kaɗai yanka a yi don Allah shi kaɗai duk abin da za a yi na ibada a yi ma Allah shi shi kaɗai subhanahu wa ta'ala sannan a tabbatar masa da sunayensa da siffofinsa wanda ya tabbatar ma da kansa a cikin alkur'ani ko kuma annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa da su a cikin nassoshin hadisansa ingantattu allah madaukakin sarki yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa allah ya ce duk wanda yayi aiki nagari namiji ne shi ko mace huwa mu'min yana mai imani allah ta'ala ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi zai rayu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ya rike imani da kuma aiki na gari haka a nan ake samun nutsuwa a nan ake samun kwanciyar hankali imani da Allah da kuma ayyuka na gari rike ayyuka na gari bin Allah da ƙoƙarin nesantar dukkanin wata hanyar da za ta matsar da kai nesa da ubangijinka wannan ita ce hanya ɗaya tilo tallin tal da ake samun natsuwa da kwanciyar hankali duk wata hanyar da ba wannan ba farfaganda ce ba tabbas babu tabbas Allah ka samu wani lafiya da haka idan bawa yayi imani da Allah yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da littattafan Allah yayi imani da manzon Allah yayi imani da ranar alkiyama yayi imani da kaddara alkhairi da sharri zuciyarsa za ta samu natsuwa ransa za ta samu kwanciyar hankali zai kuma fahimci cewa inda duka duniya za su haɗu gaba ɗaya domin su amfanar da shi da wani abu kowa yana so ya taimake shi ba su isa su taimaka mishi da wani abu komi kashinsa ba sai abin da Allah ya riga ya rubuta masa cewa nashi idan duka duniya kuma za su haɗu a kansa cewa suna so su cutar da shi suna so su ga bayansa suna so su dukufar da shi suna so su durkusar da shi ba za su iya cutar da shi ba sai abin da Allah ya riga ya rubuta cewa zai same shi duk abin da ya same shi dama ba a rubuta shi cewa zai kubuce masa ba dukkanin abin da ya kubuce masa kuma dama ba a rubuta cewa wannan abin zai same shi ba zai yi imani da wannan zai gamsu da wannan ya yadda da faɗin Allah ta'ala da ya ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di dukkanin abin da Allah ya bude ma mutane na rahama don su samu to babu wanda ya isa ya rike dukkanin abin da Allah ya rike kuma ba wanda ya isa sake shi in ba Allah ba Allah shine mai bayar wanda in ya bayar ba a hanawa shine mai hana wanda in ya hana babu mai bayarwa Allah ka bamu daga falalanka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ajaban li amril mu'min manzo Allah yana cewa akwai abun burgewa akwai abun ban sha'awa ga lamarin mumini domin lamarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne idan abun farin ciki ya same shi sai yayi godiya ma Allah wannan sai ya sa wannan abun ya zama alheri a gare shi in abun damuwa da kunci da bakin ciki ya same shi sai ya yi haƙuri wannan sai ya sa wannan abin ya zama alkhairi a gare shi daga malamai suna cewa mutane dangane da yalda da ƙaddaren Allah da kuma alaƙa da Allah a lokacin daɗi da lokacin rashinsa mutane sun kasu kashi hudu akwai wanda na farko shi yana komawa zuwa ga Allah ne ya riƙe Allah gamgam in ya shiga cikin musiba in masifa ta same shi to a lokacin ne shi zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine ma'anar fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun idan Allah ya ce idan suka shiga cikin teku suka shiga cikin jirgin ruwa sai ya zama cewa jirgin ruwan nan yana juyawa da su sai su koma zuwa ga Allah su kadaita roƙo ma Allah shi kadai amma lokacin da Allah ya tseratar da su suka dawo zuwa ga iyalansu da gidajensu lafiya sai su koma suna ba Allah shirka haka akwai wanda shi yana komawa ga Allah ne in ya shiga masifa daidai wannan lokacin yake komawa zuwa ga Allah akwai wanda shi kuma yana alaka da Allah ne in Allah ya sake masa duniya in duniya ta yi daɗi to a lokacin yake gane ashe Allah yana yi da shi shine Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة akwai wanda cikin mutane yana bautan Allah ne bisa shakka bisa kokonto idan alheri ya same shi sai ya samu natsuwa ya ci gaba da yin addini idan kuma musiba ta same shi sai ya juya baya akan digadigansa Allah ta'ala ya ce wannan yayi asaran duniya yayi asaran lahira Allah ka tsare mu akwai wanda shi kuma da samu da rashi duk ƙara nesantar da shi da Allah suke in ya samu ya yi nesa da ubangiji in ya rasa ya ƙara nesa da Allah shi shi duk yanayin da ya tsinci kansa a rayuwarsa to wannan ba ruwan shi da Allah ba ruwansa da ubangiji shi ne Allah yake bayani game da kafirai ya ce wa innan lazina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibun walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce wayannan kafiran da kake ganin su ko da za mu yi musu rahama mu ji kayinsu mu tattare wato mu yaye abin da ke tattare da su na damuwa Allah ya ce za su ƙara nitsewa ne a cikin ɗimuwansu da kafulcinsu Allah ya ce wala qad akhadnahum bil azab haƙiƙa a baya mun kama su da azaba domin su tuba su dawo zuwa ga Allah amma famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'u ba su dawo zuwa ga Ubangiji ba, ba su kaskantar da kai a gaba ga Ubangijinsu ba. Daka idan Allah ya kama su da azaba, ƙara nesa suke da Allah, idan Allah ya yaye musu damuwar ma ƙara nesa za su yi da Allah. To mutum na hudu shi ne wanda ya rabauta, shi ne wanda da samu da rashi duka ƙara kusantar da shi suke da Allah. ta ina zai samu wannan shine samunsa ya sa shi godiya ma Allah rashinsa ya sa shi ya zama mai haƙuri da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara masa Allah ka ba mu wannan matsayi ya ku bayin Allah na daga cikin sabuban da ake samun natsuwa da kwanciyar hankali akwai ayyuka na gari dagewa akan ayyuka na gari daga cikin mafi girman ayyukan nan akwai kula da sallah akan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa an sanya kwanciyar hankali na da nutsuwar idanuna a cikin sallah sallah ta ita ce silan da zan samu kwanciyar hankali da ce silan da zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali nana aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan wani al'amari ya sanya shi cikin damuwa da bakin ciki sai ya tashi ya sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da falalen sallan asuba yana cewa a duk lokacin da ɗaya daga cikin ku ya kwanta bacci shaidan yakan zo ya sama gaban kansa ya kama gashinsa ya masa kulli guda uku idan ya tashi ya yi sallah a lokacin da shaidan ya zo ya samu ɗayanku yana bacci yakan zo ya masa kulli guda uku yana ce masa ci gaba da bacci ci gaba da bacci akwai sauran dare mai tsayi ci gaba da bacci ci gaba da bacci idan ya farka lokacin da ya farka sai ya ambaci Allah ya yi addu'an tashi daga bacci sai kulli ɗaya ya warware idan ya yi alula sai kulli na biyu ya warware idan ya je ya yi sallah sai kulli na uku ya warware sai ya wayi gari cikin nishadi da kwanciyar hankali amma kuma idan bai yi haka ba to sai ya wayi gari cikin damuwa da kunci da masifa sai ya tashi cikin kasala ya kasa kasau ya kasa yin abin da zai amfane shi a wannan wunin ballantana abin da zai amfanar da wasu ya ku bayin Allah idan musulmi yana sallah zuciyarsa tana samun nutsuwa zuciyarsa tana samun kwanciyar hankali tsanani da kuncin rayuwa suna gushewa a tattare da shi Allah yana cewa ya ku waɗanda kai imani in har kuna neman taimakon Allah to ku nemi taimakon Allah ta hanyar kula da sallah da kuma ku zama masu haƙuri lallai Allah Allah yana tare da masu haƙuri Ibnul Qayyim yana cewa sallah tana da tasiri tasiri mai ban mamaki musamman idan ka kula da ita ka ba da haƙoƙinta na fili da na ɓoye za ka samu tasiri sosai wajen ture dukkanin wata damuwan take damunka babu wani sharri na duniya da mutum ya taɓa ture shi da makami mafi girma ko kuma ya jawo wani alkhairin duniya da lahira da ƙugiya mafi girma da ya wuce kula da sallah sirrin hakan kuma shine sallah alaƙa ce ƙulla alaƙa ne tsakanin bawa da ubangijinsa gwargwadon kuma yadda alakar ka take da Allah gwargwadon yadda kofofin alkhairi za su dinga buduwa suna shigowa zuwa gare ka gwargwadon yadda kofofin sharri za su dinga kullewa ga barinka gwargwadon yadda zaka samun da zaka dinga samun dace daga wajen ubangiji saboda haka idan ka kula da sallah da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadatuwa da kuma ni'imomi da farin ciki za su dinga gaggawa suna izuwa izuwa gare ka saboda haka ya ku bayin Allah mu zama masu lura mu zama masu kula da sallah da yawa yawan mutane suna sakaci da sallah da yawa yawan mutane suna wasa da sallah mafiya yawa inda muke samun nutsuwa da kwanciyar hankali shine idan mun zauna muna taɗi wannan ya ce ana jin yunwa wannan ya ce ana cikin masifa wannan ya ce ana cikin bala'i amma lokacin da muka kabbalta sallah a gaban me yaye yunwan a gaban me yaye masifan muna Allah Allah a sallame kar a bata mana lokaci masallacin ma sai lokacin da muka ga dama za mu zo sai lokacin da muka ga dama za mu zo yanzu galibi in na taso zan taho masallacin nan mafi yawa za ka wuce matasa a bakin titi sai dai su daga ma hannu su ce ya malam mu ma muna tahowa bi ma'ana tun da kai kana neman aljanna to fara gaba mu za mu biyo ka a baya daga shi abin da yake so shine in ya zo yana shimfiɗa sallayansa a ce komo ila salatiku baya son a bata mai lokaci kaga wannan lallai asara ce mai girma kwarai da gaske Allah ka tsare mu daga wannan asara daga cikin hanyoyin samun wannan nutsuwa da kwanciyar hankali ya ku bayin Allah akwai yawan ambaton Allah domin ambaton Allah shine mabudin da zai kore maka dukkanin damuwa da kake ciki kuma shine maganin dukkanin wato ainihin a bala'i da masifa Allah yana cewa ta hanyar ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ce da shi hakika mun sani abinda kafirai suke faɗi game da kai yana kuntata maka zuciyarka saboda haka kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka sannan kuma ka zama cikin masu sujjada mafi wato ainihin girma mafi falalan zikiri kuma shine karanta littafin Allah karanta alqur'ani domin alqur'ani shiriya ce alqur'ani yana da bankaye alqur'ani yana sa farin ciki alkur'ani yana sa kwanciyar hankali al'imamu tahawi Allah ya mishi rahama yana cewa alkur'ani shine cikakken magani wanda yake maganin dukkanin damuwa alkur'ani shine maganin da yake maganin cututtukan zuciya da cututtuka na gangan jiki alkur'ani shine maganin da zai maka maganin cutar duniya da lahira dukkanin abin da zaka yi magani da shi bai kai alkur'ani ba haka duk wanda bai iya karatun qur'ani ba duk wanda bai san yadda ake karanta qur'ani ba yana cikin kunci yana cikin damuwa damuwar mafi girma ita ce in baya karatun qur'anin bai iya karatun qur'anin ba kuma bai gane yana cikin kunci ba to wannan shine kunci mafi girma kenan damuwa mafi girma kenan ya kasa gane cewa rashin iya karatun qur'ani ya jefa shi a masifa to masifa mafi girma kenan akwai wanda yanzu musulmi ne shi amma shi a wajensa daidai ne da da ka ɗauko masa alƙur'ani ka buɗe masa da ka ɗauko jarida da chainanci ka buɗe masa duka ɗaya ne a wajensa yadda in aka buɗe masa jarida da chainanci ba zai iya karantawa ba haka yake kallon alƙur'ani ma wanda ya fi shi shiga masifa ma shine wanda ya iya hausar ya koyi turancin ya tafi koyon farsancin chainancin ma ya je koya amma har yanzu bai samu lokacin koyon ƙur'ani ba duk wani yaren duniya zai je koya amma yaren ƙur'ani yaren addinin ubangijinsa wannan ba ruwansa da shi alƙur'ani bai iya karanta alƙur'ani ba zai iya kallon kai maka dariya saboda ka ɓata turanci zai iya kallon kai maka dariya saboda baka iya farsanci ba amma shi abin a yi mishi dariya ne saboda bai iya karatun alƙur'ani ba amma ko a jikinsa bai damu ba a ganinsa kai wulakantacce ne kaskantacce ne saboda me saboda baka iya turanci ba amma shi baya jin kaskanci ko wulakanci don bai iya karatun ƙur'ani ba turanci da farsanci da chainanci da indiyanci duka a nan za ka basu gaba ɗaya amma ƙur'anin nan ƙur'anin nan daga ran da ka mutu daga ran za ka fara gane amfaninsa don ba yadda za a yi ka tsallake wallahi shiga karanta ƙur'ani ba yadda za a yi ka tsallake tun daga kabari za a fara tambaye ka kan ka iya karatun ƙur'ani ko baka iya ba tun kafin a je gaban Allah saboda haka duk wanda bai iya karatun ƙur'ani ba maza maza maza maza ya tashi je koyi karatun Qur'ani Allah ya wadata mu da makarantu a dukkanin matakin da kake akwai makarantun irinka matashi ne kai magidanci ne kai budurwa ce matar aure ce kananan yara ne babu wani mutum da yake wani matakin da babu makarantun sa'anninsa wanda suke level ɗinsa wanda shi zai je koyi karatun Qur'ani sai dai in mutum ya ɗaura ma kanshi girman kai wannan kuma sai ya je ma Allah jawabi Allah ka sa mu dace daga cikin hanyoyin da zai sa mutum ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ya ku bayin Allah shine kyauta da kyautata mu bayin Allah da kyautata mu halittun Allah Allah madaukakin sarki ya sanya ka'ida cewa duk wanda yi ma bayinsa shi ma zai masa in ka taimaki bayinsa kai ma Allah madaukakin sarki zai taimake ka Allah yana cewa duk wanda aka tsare shi aka kare shi daga rowan kansa ya zama zuciyarsa ba ta da ruwa yana iya ɗaukan abin da duk ya mallaka ya taimaki al'umma to wayannan su ne rabautattu saboda haka taimakon bayin Allah ka taimakon al'umma yana jawo mutum ya samu natsuwa da kwanciyar hankali domin duk sanda ka shiga cikin damuwan bawa ubangijin bawan shi kuma zai shiga cikin damuwarka wani bukata ce yake da ita akan me zai ci kana da shi taimaka masa wani jarin shi ne na kasuwa ya karye kana da dama 200,000 miliyan ɗaya ɗauka ba shi duk abin da ka cinye ya tafi kenan wanda ka sa a kan kuma za ka tafi ka bar musu wanda ka bayan na sadaka kuma yana can yana jiranka kuma kullum abin da nake ba mu misali da shi shine idan aka ce yau Allah ya baka kuɗi an yi layi tun daga kofar gidanka a nan unguwar ibrahim bako da kewaye a ce tun daga ibrahim bako an yi layi a kofar gidanka layi ne ya isa har wuntin dada layi ne a kofar gidanka kana bayarwa to ka yi godiya ma allah kar ka gajiya wajen bayarwa domin inda allah ya ga dama da kai ne na ƙarshe a layi wannan kuma mai yiwuwa ne a wajen allah shi wanda yake na ƙarshe a layi in ya leko ya kalli dogon layin da kafin a iso kan shi sai ya ji ya sare amma ba yanda ya iya dole haka zai tsaya komi tsawon lokacin da zai dauka dole zai tsaya ya karba inda Allah ya so da kai ne wannan mai leƙen na ƙarshe a layi wannan kuma wa kana zalika ala Allah yasira bai sauki ne a wajen Allah kai da Allah ya baka kake bayarwa ba fam aka baka ka cika cewa kana so ka rayu a mai kuɗi ba wanda yake na ƙarshe a layi ba fam aka bashi ya cika cewa yana so ya rayu a talaka ba rabo ne da ganin dama na ubangiji ya kasa arzikinsa gwargwadon yadda ya ga dama tsakanin bayansa ya jarabe ka da arziki ya jarabe wancan da babu cin jarabawanka shine ka tafiyar da dukiyar nan naka wajen neman yardan Allah Allah ka ba mu jiki saboda haka ya ku yan uwa na daga cikin abin da zai sa ka samu natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa shine ka dinga tuna yawan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya maka kar ka zama cikin masu yawan butulci ga Allah jama'a muna fahimtar magana mu zama masu godiya ma Allah abinda Allah ya mana na ni'imomi mu dinga tuna su lokacin da zaka roki Allah subhanahu wata'ala ya zama godiya ma Allah akan ni'imomin da yayi maka da kuma saba masa da kai kake yafi yawa wajen fitowa a bakinka sama da koka ma Allah matsalolin da ya saka ciki lokacin da zaka roki Allah ya zama cewa akwai jinjina da godiya ga Ubangiji akan cewa ya maka kai kuma ka saba masa ya kyautata maka kai kuma ka munana masa shine ma'anar abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi Allah na gamsu na yadda cewa kayi min ni'imomi masu tarin yawa ni kuma na saba maka amma abin da nake fata shine ya Ubangiji faghfirli Allah ka gafarta mu saboda haka ya zama cewa akwai godiya ma Allah akan abin da Allah madaukakin sarki ya yi maka sannan kuma a lokacin da kake lissafin abubuwan da Allah bai maka ba to ka kuma yi lissafin ababen da Allah ya yi maka lokacin da kake lissafin waɗanda Allah ya fifita su a kanka ka haɗa da lissafin kai kuma waɗanda Allah ya fifita ka a kansu lokacin da ka yi lissafi cewa wane Allah ya bashi babbar mota da babban gida da manya-manyan kuɗaɗe ni kuma Allah bai bani wannan ba ya kamata kai kuma ka tuna cewa akwai wanda yanzu a halin da ake ciki yana da irin kudaden da wancan yake da shi amma ya fi shekara uku hudu biyar yana kwanci a asibiti ko takawa bai isa yi ba dukiyar bai san amfanin ta ba yanzu inda za a ce ya bada dukiyar duka ya dawo kamar kai ko ƙasa da kai zai gamsu zai yadda amma haka yana gani likitan da yake masa aiki talaka bayi da komai zai shigo ya yawo da kafar sai fita amma shi mai biliyoyi da tiriliyoyi a cikin akawuntinsa gashi nan yana kwance bai sai motsa ba bai sai motsa ba daga lokacin da kake bakin ciki da damuwar menene da menene Allah bai min ba ya kamata kuma ka je asibiti ka tafi layin masu kona masu konewa ka je ka yi bakin ciki da damuwar cewa me yasa Allah ya kasa konewa da hatsari ban da kai to in har ka gode ma Allah da ya kasa konewa da hatsari ban da kai to kuma ka yi godiya ma Allah da ya kasa motoci da kudade ban da kai wannan tsari ne na ubangiji subhanahu wataala mai yiwa wani mai dukiyar in aka baka dukiyarsa da matsalan da yake ciki ba za ka karba ba ba za ka karba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dinga duba waɗanda suke ƙasa da ku kar ku dinga duba na sama da ku wannan shi zai kai ku zuwa ga kar ku raina ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku daga cikin sabuban da ke sa mutum ya samu natsuwa a rayuwa shine abokantaka da mutanen kirki duk inda kake ya zama abokanka mutanen arziki ne ya zama abokanka mutanen kirki ne wannan zai ƙara maka samun natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwarka ta duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa mana cewa dukkanin mutanen da suka taru a wani waje suna ambaton Allah suna tunasar da kansu game da ubangiji Allah yana turo mala'iku su dauki sunayensu idan suka koma zuwa gare shi Allah zai tambaye su bayan ya fi su sani Allah zai ce da su waɗancan bayin nawa da kuka ɗauko sunayensu me suke roƙona me kuma suke neman tsare su za su ce ya ubangiji suna neman ka ba su aljanna ka tsare su daga wuta Allah zai tambaye su ce sun taba ganin aljanna ko sun taba ganin wuta za su ce a'a ya ubangiji Allah zai ce ina da a ce sun taba ganin aljanna ko sun taba ganin wuta mala'iku za su ce ya ubangiji da sun taba ganin aljanna da sun ƙara kaimi wajen aikin aljanna da sun taba ganin wuta da sun ƙara kaimi wajen neman tsarinka da kariyanka daga azabar wuta Allah zai ce ku shaida cewa wa'annan bayin da gaba ɗaya na gafarta musu mala'iku za su ce ya ubangiji akwai wane shi bai saba zuwa wajen ba yau ne kawai ya zo wucewa ya zauna yana jiran abokinsa ya ga masu tashi Allah zai ce shi ma na hada da shi na gafarta masa domin su wa'annan mutanen duk wanda ya zauna cikin su baya tabewa saboda haka shi ma ya shiga cikin gafara akasinsa kuma shine wanda zai nadama ran tashin alkiyama Allah ta'ala yana cewa ranan da azzalimi zai sanya hannuwansa guda biyu duka a bakinsa ya ciza a duniya in mutum yayi abin da bai dace ba yana nadama yana dan da na sani sai ya sa yatsa ɗaya a baki ya ciza amma nadamar lahira saboda nadama ce mai girma sai ya hada yatsun guda goma duka ya ciza a bakinsa yana cewa kai tona ya nadama ta ina ma da a duniya da aka ce mun ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ma da na bi wannan hanyar ina ma da a ce ban riki wani a matsayin aboki ba gashi nan an mun wa'azi amma ya batar da ni ya kawar da ni daga hanyar wa'azi Allah ta'ala ya ce haka nan shedan yake mai tabarwa da halakarwa ga dukkanin dan adam daga cikin sababan da ke sa mutum ya samu natsuwa a duniya da lahira akwai almar'atu salihah nagaltacciyar mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya jin dadi ne mafi alkhairin jin dadin duniya kuma shine samun nagaltacciyar mace imamul qurtubi Allah ya mishi rahama yana cewa wannan hadisin an fassara shi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa mace nagaltacciya ita ce wadda in mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai in yi mata umarni za ta yi mishi biyayya idan kuma baya nan za ta tsare mata mutun za ta tsare masa mutuncin kanta ta tsare masa dukiyarsa daga cikin sabuba akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin natsuwa da kwanciyar hankalin mutum a rayuwa akwai abubuwa guda hudu nagaltacciyar mace gida wadatacce sannan nagaltaccen makwabci da kuma abin hawa lafiyayye daga cikin matsaloli mafi girma na mutum a duniya kuma akwai matar banza akwai makwabcin banza akwai abin hawa wato wanda yake ba lafiyayye ba sannan kuma akwai gida wanda yake kwantataccen gida daga cikin sabuban da ke sa a samu kwanciyar hankali ya ku bayin Allah na ƙarshe shine takaita buri mutum ya zama burinsa game da duniya takaitacciya ce kar ya alakanta zuciyarsa da duniya domin duniyan nan gida ne wanda mutum ya zo ne kowa ya zo ne ya wuce duniyar nan yadda ka san kwalta haka take duk wanda gan shi a tsaye a bakin titi yana kallon hagu da dama damuwansa ababen hawa su sauki ya wuce ya tsallaka babu wanda zai dauko kujera ko tabarma ya shimfida akan titi ya kwanta to wannan titin da kasancewa in ka kwanta akan shi ka dau kujera ka sa akan shi ka san cewa mai yiwa mota ta zo ta bi ta kanka akwai matsala to haka duniya take in ka sakankance mata kaman ka kwanta ne akan titi za ta baka matsala Daka daga cikin sabuban samun natsuwa da kwanciyar hankali a duniya akwai takaita buri. Burinka kar ya zama yayi yawa. Duk dan adam manzo Allah ya faɗa mana cewa yana da buri. Annabi ya faɗi yace dan adam yana girma, yana tsufa, abubuwa guda biyu suna ƙara girma ta tare da shi. Son dukiya da kuma son dogon rayuwa. shekarun suna ƙara ja yana ƙara lissafin Allah ya rubuta masa shekara 60 amma yana ƙara plan ɗin shekara 70 masu zuwa. yana ƙara son dukiya bayan kuma mai yiwa ɗan shekara 60 ya kamata ko takarda aka bashi aka ce ya sake maimaita shekaru 60 a duniya bai kamata ya cika wannan takardar ba bai kamata ya karbi wannan takardar ba saboda me in ya ƙara wannan shekara 60 din ma zai ƙara ne a matsayin tsimma ba amfanin da zai makansa ballantana musu saboda haka daga cikin hanyar da zaka samu natsuwa a duniya shine takaita buri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda ya takaita damuwarsa ya mai da damuwarsa ta zama abu guda ɗaya ita ce lahira to Allah zai tattara masa hankalinsa waje ɗaya Allah zai sanya duniya ta zo taho zuwa gare shi tana kaskantacciya wulakantacciya duk wanda kuma ya zama cewa ya wargaza tunaninsa kullun damuwarsa duniya duniya to Allah zai wargaza masa lamarinsa sannan Allah zai hada shi da talaucinsa kullun yana ganin talauci a gaban idonsa sannan ya sani duk kwaɗayinsa da neman arzikinsa babu abin da zai samu na duniya sai abin da aka kaddara masa Allah ta'ala ya samu dace daga ƙarshen ƙarshe ya ku bayin Allah kafin mu sauka da kan wannan mimbari akwai abin da ya kamata mu ja hankalin juna a kai wannan jan hankali ya zama wajibi a gare mu mu yi shi ba don komai ba sai don saboda ba mu addinin mu kariya da kuma kula da addinin mu domin mu a wajen mu babu wani abu mai matsayi da girma a wajenmu da ya wuce addininmu duk wanda zai taba addininmu ba za mu wanye lafiya da shi ba ba za mu zauna lafiya da shi ba ko da dukkanin abin da zai faru da mu zai faru da mu addininmu shine a gaba da komai addininmu shine sama da komai da a wayi gari an wargaza addininmu gwamma a wayi gari dukanmu an karar da mu mun sani cewa komi daren dadewa ko an bar mu ko an karar da mu duka za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan jan hankali da ya kamata mu yi daga wannan mimbari shine kudiri wadda gwamnatin wannan jiha ta ɗauko na cewa za ta kafa masarauta ta sayawa a garin tafawa balewa dukkanin wanda ya san tarihi ko da bai tsufa ba ya san tarihi ya karanta tarihi ya san irin ta'adi da barna da waɗannan kafirai suke yi a wannan gari na tafawa balewa musulmi bai da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan gari duk musulmin da yake cikin wannan gari yana zaune cikin tashin hankali da farmaki da tunanin cewa a koyaushe ana iya kawo masa ɗauki ana iya kawo masa farmaki yau so da dama za ka ga ko jarabawa mutum ya cika na jam idan aka tura shi wannan gari na tafawa balewa za ka ga galibi mutumin kirki ne ustazu alaramma amma sai ya shiga mutanen banza kafin ya tafi saboda in ya shiga da shigan mutanen kirki shigan musulmai yana ganin cewa rayuwarsa tana cikin hatsari rayuwarsa tana cikin hadari saboda haka wannan kudiri da wannan gwamnati ta dauko na cewa za ta kafa wannan masarauta ba ma goyon bayan wannan kudiri kuma ba mu tare da shi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tarwatsa wannan kudiri Allah madaukakin sarki kar ya ba su iko duk wanda yake da tunani da kwaɗayin a cimma wannan ƙudurin saboda cimma wata manufarsa ta siyasa da samun wani abu na duniya Allah ka hana shi Allah ka hana shi Allah ka hana shi saboda haka muna jan hankali da gwamnatin jihar Bauchi da waɗanda suke da hannu akan wannan da cewa su ji tsoron Allah su janye wannan ƙuduri wannan gwamnati ta wahalar da bayin Allah ta yi watar da bayin Allah muna cikin yunwa dukiyoyinmu ba su tsira ba rayukanmu ba su tsira ba abinda muke zuwa a noma a gonakinmu duka ba su tsira ba rayuwarmu ba su tsira ba komai namu farashinsa kullum yana ƙara hauhawa rayuwar tana ƙara mana kunci inda muke samun natsuwa shine addininmu a wayi gari kuma a ce addinin ma ba za a bari ba sai an taɓa shi an ƙaƙaba ma mutane masifofi da bala'o'i wanda Allah bai ƙaƙaba mana su ba muna zaune kalau an sanya mana haraji na dukiya duk sanda ka tura kuɗi gwamnati za ta ɗebi haraji daga cikin dukiyarka dukiyar gado ma da Allah ya raba shi ma an ce akwai haraji a ciki Allah da kanshi ya raba dukiyar gado akwai kasan gwamnati a ciki ba kasan gwamnati a ciki amma duk da haka an kakaba mana wannan masifa da bala'i mun jure mun yi haƙuri kullum muna faɗa ma jama'a a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri ba a bore ma shugabanni ba a fito na fito da shugabanni ba a zare takwabi akan shugabanni ba a yakan shugabanni duk abin da za su yi haƙuri ake da juriya amma mu sani da cewa addinin mu in aka taɓa shi wallahi ba za mu bari ba muna mutunta addinin mu sama da komai muna girmama addinin mu sama da komai saboda haka muna kira da babban murya zuwa ga gwamnati da cewa wannan ƙudiri da ta ɗauka na cewa za ta kafa wannan masarauta mu musulmi 'yan jihar bauchi jihar bauchi jiha ce ta musulmai allah ya albarkace mu kalli jihohin da suke kewaye da mu jihar plateau da jihar gombe jihar plateau musulmi bai da daman ya yi takara jihar gombe duk sanda za a yi takarar gwamna kamar ka'ida ce dole sai an yi muslim christian mu kuma a nan cikin jihar bauchi Allah ya albarkace mu da a yanzu ina da tabbacin kafiri a cikin garin Bauchi ko kansila aka ce masa ya fito ba zai fara ba saboda ya san bi iznillahi ba zai kai gaci ba to yaushe za mu zuba ido wannan abin ya fara faruwa a yanzu yaya muke tunanin mustaqbalin addinin garin mu zai zama nan gaba wayannan mutanen ba su da wani iko ba su da masarauta ba su da komai a cikin garin ya aka kare da su dokar ƙasa ta ba mu kowa ya dama ya zauna a dukkanin inda ya ga dama a cikin faɗin ƙasa amma a duk da haka ya muka kare da su ballantana kuma a ce an ba su iko da masarauta an ba su madafan iko ta koma zuwa ga hannunsu yayi addinin mu zai kasance saboda haka muna kira ga 'yan siyasa musamman 'yan siyasa na jihar Bauchi waɗanda suke tare da gwamnati ku sani cewa duk abin da za ku samu a siyasa za ku mutu ku bashi za ku kare ku bashi Allah kuma ya ɗaura muku wato alhakin tsare mana addinin mu Allah ya ɗaura muku alhakin tsare mutuncin al'ummar mu idan kuka yi watsi kuka yi fatali da wannan alhakin da Allah ya ɗaura muku saboda ku samu wani abu na duniya wanda duk abin da za ku samu na duniya bai wuce ku ci ku cinye shi a duniya ba in ma kun tara za ku tafi ku bashi za ku tafi ku bashi saboda haka ku sani cewa Allah zai tsaye da ku ya tambaye ku ranar tashin alkiyama saboda haka mu musulmai mu musulmai wanda mu ne muka bi layi muka dangwala ƙuri'a ma gwamnatin nan ta kai muna kira ga gwamnatin cewa ba mu gamsu da wannan ƙudurin ba ba mu yadda da wannan ƙudurin ba muna kira ga dukkanin waɗanda suke da alaƙa da gwamnati da su isar mata da saƙon cewa wannan ƙudurin al'ummar musulmin jihar bauchi ba su yadda da ita ba ba su gamsu da ita ba wannan shine saƙonmu daga wannan mimbari mai albarka na wannan masallaci saboda haka mu yi ƙoƙari mu zama masu ba mu addinin mu kulawa a dukkanin matsayin da Allah madaukakin sarki ya daura mu akai Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rabbal alamin ya dal jalali wal ikram wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله